أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا عشرين دبيو قوة أكو هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1442 wanda ya daidai da takwas ga watan 11 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2020 a satin da ya gabata mun tsaya ne akan wato aya ta 63 zuwa aya ta 64 a cikin suratul a'raf a shafi na 158 a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi akan wannan aya ta 63 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan ƙarko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce fa kazzabuhu fa anjaynahu wallazina ma'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين كافin mu fara karatu akwai mas'ala guda biyu da za mu yi bayani a kai mas'ala ta farko shine cewa akwai wani babban makaranci na ƙasar sudan wani malami wanda ana ganin shi cikin TV da internet ya ɗauko hanyarsa ya yi karo da babban mota Allah ya masa rasuwa. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, kuma Allah ya gafarta ma dukkan musulmai, dama mutuwa hanya ce ta kowa. Sha'ir ya ce, Sabilul mauti ghayatu kulli hayyin, duk yadda ka je ka kai ka kawo hanyar ka ce, ba za ka iya ƙetare ta ba. Nukta ta biyu shine cewa tafsirin da ya gabata mun kawo hadisi na Anas dan Malik wanda yake zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira Ubangijinsa cewa rahmanar duniya wa rahimahuma. To wannan riwaya ta Anas ta inganta, akwai riwaya kuma ta Ali ibn Abi Talib da ta zo rahmanar duniya wa rahimahuma wannan bata inganta ba. Mun yi haka saboda kada wani ya ji ana cewa hadisi wanda yake cewa rahmanar duniya wa rahimahuma bai inganta ba, bai san cewa ba riwaya ta Aliyu ita ce bata inganta ba sanadinta bai inganta ba, amma kuma riwaya ta Anas ɗan Malik sandinta ya inganta wajen malaman hadisi mun fahimci wannan da kyau ko sannan baitin da muka karanta na satin da ya gabata wato a ashqabihi gharsan wa ajnihi zillatan idan fattiba'ul jahli qad kana ahzama ba ahsana bane dan haka kan wani dalibi ya je ya diba ya ga ahzama ne ce to yana ganin mun yi banna sha'ani ne wani lokaci kwakwalwa tana iya kawo abu ba daidai ba wallahu ta'ala a'lam fakazzabuhu Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata shi an gane ko fa anjaynahu sai muka tseratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ma'ana waɗanda suka yi imani da shi duk bayani ya gabata a wancan sati ko ba haka ba fil fulki a cikin jirganyar ruwa ita ma duk bayani ya gabata akan ta wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu duk dai an yi bayani a wancan sati gwargwadon abin da lokaci ya bamu innahum kanu qauman amin sun kasance mutane ne amin makafi an gane ko wato amin jam'i ne na amiyun amiyun domin asalin fi'ilinsa amiya wancan kuma akwai fi'ilinsa shi ma amiha to amin in an ce amiyun a larabci ana shafe ya'un wani lokaci sai a ce ami Zuhair ibn Abi Sulma a cikin qasidarsa ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya yace wa a'lamu ilma al-yawm wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadan ani yake cewa wa a'lamu ilma al-yawm na san abin da ya faru a yau wal yawmi qablahu ko wal amsi qablahu da abin da ya wuce jiya walakinnani sai dai ni an ilmi ma fi gadin game da sanin abin da yake gobe ami makaho nake ban sani ba ina fata an fahimce ni to dan haka dai wannan ita ce qira'a kuma ta jamhur amin amma akwai qira'a shadza innahum kanu qauman amin to wannan ba qira'a bace ingantatta kenan da ami amiyun kenan da amin dukkan su a larabci akwai su sai dai a qira'a mutawatira amin a qira'a wanda take shadza amin shi amin amiyun sifa ce mushabbiha wato tadullu ala thubut abin ya tabbata amma an ce amin ismul fa'il ne shi kuma ismul fa'il yana nuna abu ya faru amma sifa mushabbaha tana nufin abin ya faru kuma ya tabbata da nan ne ake gane bambanci ta ma'ana a tsakankanin su ina fatan an fahimci wannan kuma wannan fi'ilin kamar yadda muka sani cewa amiya sannan kuma akwai amiha wato wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun to da amiya da amiha duka min babi ta'iba ta'iba yas'abu an gane ko shine asalin sa kenan amiya fa'ila ya'ma ya bata ya'mahu yana makamta ko yana makamta to dan haka sai waɗansu malamai suka ce da wancan fi'ili mai karewa da ya'u da fi'ilin da ke karewa da ha'un duka sun zo akan ma'ana ɗaya kenan in ka ce amiya ko ka ce amiha duka dai ya makamta waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a in an ce amiya ita ce makamta ta ido in an ce amiha shine makamta ta zuciya sai dai wani lokaci ana isti'ara a ɗauki makamta ta zuciya a azama ta ido a ɗauki ta ido a azama zuciya maganganu ne da malamai suka yi saboda bambantawa a tsakankanin su don saboda ilimi kusa yana buƙatar sanin mas'aloli musamman abin nan innahum kanu qauman amin su sun kasance amin makafi asalin shi amiyin ne domin mun ce asalin sa amiyun to in an ka ce amiyun mun samu ya'un ɗaya to in za a yin jam'i ya kamata a samu mi a samu ya'un da nunun an gane ko muslimin muslim mutum guda muslimin ya'un da nunun suka sa ya zama to mi ya zama to jam'i to amiyun shine asalin sa to ina ya'un ɗaya sai malamai suka ce an shafe ta littakhfifi saboda yaren larabci daga cikin khasa'is nashi yare ne wanda yana karkata zuwa ga sauƙaƙa kalima a ji ta yi laushi ta yi tafshi to shi yasa aka ce innahum kanu qauman amin kidan sai ka gane akwai ya'un wanda aka shafe ta wannan kuma sai ka koma cikin duba cikin littattafai da suke kula da lugha ta alqur'ani musamman ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun ko kuma wato al-bahrul muhit na abu hayyan tauhidi ko kuma ka duba cikin tafsir na imam al-baydawi da sauran littattafan da suke kama da wannan Allah subhanahu wata'ala ce innahum kanu qauman amin su sun kasance makafi inna tana da wato daga cikin ma'anoninta tana ɗaukar ta'lil a ta'lil abin da suke kira justification an gane ko ko cause dalilin da yasa abu ya faru wani lokaci kuma tana nufin istinaf kamar an ƙare wannan magana an shiga wata magana istinaf shine fara abu istanafa shay'a ay bada'ahu daga al'anfu ne shine hanci istanafa kamar kenan an komo daga farko to anan waɗansu malaman tafsiri sun tafi cewa ita wannan inna tufidu ta'lil tana nufin dalilin da yasa abu ya faru aghraqana alladhina kazzabu bi ayatina mun nutsar da waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu don mi li'annahum kanu qauman amin don sun kasance ne mutane ne makafi waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a nan tufidul wato abin nan al-istinaf wato da an ka ce wa aghraqana alladhina kazzabu bi ayatina to magana ta kare sai aka shiga wata magana ta daban aka ce innahum kanu qauman amin to shi mai isti'nafi menene dalilin sa sai ce a'a kamar wani ya tambayi ubangiji ne zaka kaddara su'al anan ba zaka kaddara lamun ba zaka kaddara su'al kamar wani ya tambayi Allah wani lai wato me yasa aka halakar da su sai Allah ce innahum kanu qauman amin su mutane ne da suke makafi makafi nan ba ana nufin waɗanda ba sa kallo da ido ba domin makamta kala biyu ce akwai makamta hissiya akwai makamta ma'nawiya makamta hissiya shine idon mutum su samu matsala ko su sami matsala makamta ma'nawiya zuciyar mutum ta makamta shi yasa duk lokacin da ka ji qur'ani da magana kan kafirai mafi yawancin lokuta ba yana magana akan makamta ta ido ba yana magana ne akan makamta ta zuciya idan akwai makamta ta zuciya idon ganin su baya da amfani ina fatan kun fahimce ni shi yasa dole in ka zo zan tafsirin alqur'ani kai hasara da wannan Allah ya ce maka kafirai summun bukumun umyun fahum la yarja'un alhali ko kafirai ga sunan muna ganin su suna magana suna gani suna suna kaza suna kaza to amma kuma ba wannan makamta ake nufi ba a'a summun kurame na daga wato sauraren abin da Allah ya ce koko ko sun saurara ba su fahimta bukmun bebaye na ba su iya furuci da gaskiya umyun makafina ba sa ganin dalilai halittu na cikin sammai da kasai waɗanda suke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ko ba haka ba waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in in kanu yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un dan haka dole kai hattara ka gane wace irin makamta ce ake nufi a ina ne take ta kafirci tana cikin zuciya ina fatan kun fahimce ni wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce ni
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون an shafe wannan magana ko an kare wannan kissa za a shiga wata kissa ta daban wa ila adin mun tura zuwa ga adawa malaman tafsiri suka ce nan atful jumal ne aka yi an ƙare da ƙissa ta annabi Nuhu sai aka shiga zuwa ƙissa wato ta annabi Hudu kenan asalin yadda magana take wa arsalna ila adin akhahum huda waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a atful mufradati ne asalin shi yadda yake laqad arsalna nuhan kuma wa hudan ila qaumihi sai zaman to min atful mufradati can sun kalli ƙissa ta annabi Nuhu da kissa ta annabi hudu sai suka ce wa arsalna suka kaddara arsalna su ko wanda suka kalli mufrad ma'ana maf'ulun bihi arsalna nuhan kuma sai suka kalli hudan shi ma nuhan wato ma'tufi na akan sa sai suka ce atful mufrad ne alal mufrad duk yadda kace babu wani kuskure a ciki an yi atfulin kissa akan kissa kuma annabi nuhu manzo ne annabi hudu manzo ne dukkan su Allah ya turo su wa ila adin mun tura zuwa ga adawa kalima ta ad tana iya ɗaukan ma'ana ta mutum kakansu na farko sannan kalima ta ad tana iya ɗaukar ƙabila ta adawa an gane ko kalima ta ad wannan lokacin tana ɗaukar wato yankin da suka zamna a wani lokaci kalima tana iya ɗaukar wannan shi yasa dole in ka je wata ma'ana wadda baka sani ba kada kai saurin ƙaryatawa ka ce kaza kaza kaza amma malamai suka ce duk inda ta je ta dawo nan zai iya ɗaukar ma'ana ta wato ƙabila kabila ta adawa domin Allah ya ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid amma shi kakan su lokacin da anka turo hudu ba amma sani ba ko yana da rai ko baya da rai balle a ce kakan nasu ake nufi ina fatan an fahimce ni wa ila adin mun tura zuwa ga adawa to gashi kuma wato suna ne ajami ba na larabci ba kuma an yi mai tanwini sai malamai suka ce ku koma zuwa ga ka'ida dukkan suna wanda yake asalinsa ba na larabci ba ne misali an gane ko sannan kuma ya kasance tsakiyar shi akwai harafi mai sukuni ina fata an fahimce ni to wannan zai iya zamantowa wato za a yi masa tanwini hudan an gane ko adin duk da yake waɗansu na ganin su adawan zance mafi inganci larabawa ne kenan kuma ba zai shiga cikin wannan ma ka'ida ba domin su ana ganin su su ne wato larabawa adawakin nan daga cikin larabawa adawakin nan suna daga cikin al'arabul ariba alba'ida in ji malaman tafsiri al'arab larabawa kala biyu ne akwai arabul ariba akwai al'arab al-musta'riba larabawa tatattun larabawa waɗanda ba su haɗu da wani garwaye ba su ake kira arabul ariba kamar ƙabila ta jurham ƙabila ta jurham wadda ta zo ta zauna a makka an gane ko bayan annabi Ibrahim alaihi salam ya aje matarsa da ɗansa a wurin sai aka samu wata kabila ta larbawa ta zo ta zauna a wurin to waɗannan ana kiranta kabila ta jurham su ne arabul ariba ta tattun larabawa waɗanda ba su haɗu da su ba sai akwai al'arab al-musta'riba larabawan da daga baya suka shiga cikin larabci ma'ana suka cakuɗa wata ƙabila ta yi auratayya da wata ƙabila har ta zamanto ta shiga cikin wato wannan ƙabilar kamar yanzu misali in muka duba kamar family ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su arabul musta'riba ne domin annabi ibrahim asalin sa ba balarabi bane kenan da ya haifi annabi isma'il mamma annabi isma'il ba balaraba bace ina fatan kuna fahimta ta suna danganta ta zuwa ga kibbawa ko abin da ya kama da haka to amma shi Isma'il ya yi aure daga cikin su kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin zuriyar Isma'il ya zo sai zaman to Arab ne musta'riba suna da takuda da wato wani yanki wanda ba da larabci ba mun fahimci wannan mun faɗi wannan magana da dalili kawai ne zo ya je kamu da hari wannan adawa din in za mu musu nan dirasa geographiya dan Qur'ani tarihin su ya kawo to a ina ne suka rayu malamai suka ce wa sun rayu a ƙasar Yaman, Yaman ƙasa ce wadda tana can yanki gaban Saudiya in an taso daga wajenmu, ko ba haka ba, tsakanin Yaman da Hadramaut. Hadramaut ita ma tana cikin Yaman a yanzu, an gane ko to a nan ne suka rayu min ardil Yaman wa Hadramaut. Sannan kuma wa Amman da Amman wani gari da ake ce ma Amman, wal Ahqaf da Ahqaf. Ahqaf sun ka ce Arriman baina Hadramaut wa Amman. Tudu na rerai an gane ko tudu-tudu na rerai waɗanda a tsakanin wato hadramaut da kuma wato amman a nan ne waɗannan mutanen suka yi rayuwa to waɗannan mutanen da suka yi rayuwa su ne adawa Allah ce to mu arsal arsal na mun tura ila ajin zuwa ga adawa akhahum dan uwansu nan a nahau sai ka ɗauke shi matsayin badalina an gane ko wato in muka ce akhahum hudan shi hudan sai ya zamanto badal domin da akhahum da hud duk abu guda ake nufi waɗansu kuma malamai na kufa suka ce a asufu bayani ake kiransa kenan akwai saɓani tsakankanin malamai yana da kyau mutum ya san irin waɗannan istilahat saboda kada ka je cikin littattafan tafsiri ka rasa gane ina ma aka dosa in an ce ma badal ana nufin badadin sa ne da akhahum da hudan duk abu guda ake nufi ko ko asufu bayan wajen malaman wato abin nan kufa su ko malaman basra badal sun ce asafi na an kai dan ƙarin bayani ma'ana nan asafi ba dan an kawo wawun ba a'a asalin ataf shine a ƙara wani abu saman wani abu an ƙara wannan kalima din dan a ƙara ma bayani baka fahimci wannan ba sai ka shiga cikin rikici akhahum dan uwansu kalima ta akh tana ɗaukan ma'anoni daban-daban ina fata an fahimta an gane ko tana nufin al-insaniya wani lokaci duk mutanen duniya gaba ɗaya ƴan uwan juna ne ta hanyar kasancewa su ƴan adam kaf ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu duk mutanen da ka gani duniya kaf da waɗanda suka wuce da waɗanda akwai yanzu da waɗanda za su zo daga baya har tashin alkiyama suna da ƴan uwantaka ta kasancewa su ƴan adam in kuma kana shakka ka kawo da biyu abu na biyu sai ƴan uwantaka ta nasabiyya ana iya samun ƴan uwantaka ta nasabiyya haihuwa dangantaka ina fata an fahimci ni ko ya zama to wato wane ya haifi wane ko wane kakan wane ne wannan dangantaka ce to shi dan uwansu ne ta hanyar yan uwantaka wannan la shakka fihi kuma kasancewa su dan uwa ne ya tashi daga cikin su to shi ma abu ne wanda dama wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum zai tashi ne daga cikin su domin dan uwansu ne wani lokaci a cikin yaren larabci ana amfani da kalima ta al-akh ana nufin wato abin nan aboki wani lokaci kan ce akhil aziz ba wai ana nufin dan uwan shi bane abin da a'a aboki ake nufi ina fatan kuna fahimta ta sha'ir yace tawaddu aduwi thumma taz'umu annani sadiqun laka inna ar-ra'ya minka la'azib wa laysa akhi man waddani ra'ya aynihi walakin akhi man waddani wa ana ghaib tawaddu aduwi yanzu kana kulla kawancece ne ya ta soyayya da makiyina thumma taz'umu annani sadiqun laka sannan kace ni abokinka ne kaga ya ka kalma ta sadiq yace inna ra'ya minka la'azib lalle ra'ayina ra'ayina zuwa gare ka yayi nisa dan yanzu ban yarda da kai ba walaysa akhi man waddani ra'ya ainihi ba dan uwana bane wanda ya so ni lokacin da nake nan domin soyayya mutum yana ganin ka mafi yawanci ba gaskiya bace idan ka ga mutum na ba ƴaƴanka kyauta dan kana nan wani lokacin ba gaskiya bane in yana ba iyalinka kyauta dan kana nan ba gaskiya bane ina take bayyana sai an ce kai balaguro baka nan ko ko baka nan ba zaton tsammanin ma zai gansu ya gansu ya musu kyauta ko kuma a ce ka mutu yau ba ka bisa doron ƙasa sai su yi musu to nan ake gane wanda zai yi don Allah walakin akhi man waddani wa ana ghaib dan uwana na gaskiya shine wanda yake kaunata ko bana nan ya kare mutunci na ko bana nan yayi min abinda zan amfani da shi ko bana nan ba wanda ina nan ba zai mun dariya in an daga kuma ya shirya mini makirci wannan ba dan uwana bane to a takaice ne kalima ta al-akh wani lokaci tana daukin as-sadiq wani lokaci kalima ta al-akh ana iya danganta ta ƴan uwantaka ta kabilantaka wani lokaci akwai ma ƴan uwantaka ta addini dan uwanka a cikin addini ina fata an fahimce ni amma shi ba dan uwansu bane a cikin addini sannan kalima ta al-akh wani lokaci tana daukin al-mulazama shine wanda kuke tare kuke dahe ko wani lokaci ba a rabuwa ko abinda kake tare da shi ko wani lokaci to ana kiran shi akh shi yasa ake kiran mutum a ce akhul harb dan uwan yaki ai ba ana nufin yaki yana haihuwa akwai matar da ka haihuwa yaki a samu wani mutum wanda bai zama towa dan uwan shi a ana nufin wannan mutumin wato ya lazimci yaki ko kuma almulazama lazimta halitta da halitta shi yasa shaydanin mutum da shaydanin aljani suna bi suna da kawanceceniya ƴan uwan juna ne Allah ya ce wala tubazzir تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كاغا إخوان الشياطين أنت يوم وش دنوني باب وتما تاتا الجني ودا ذاتا هي هو متون تا أهد الجني كما باب وتما تاتا تن أدم mace wanda za ta aifi mutunta a yi aljini balle a cewa ikhwanar shayatin yan uwan shaidanuri ina fata an fahimce an gane ko innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun ikhwanuhum sun kulla kawance ne ta shaitanci Allah ya bude tsari wa ila adin akhahum huda an tura zuwa ga adawa dan uwan su hud qala yace da su ya qaumi ya ku mutane na mun yi bayani akan irin wannan yana iya ɗaukar siga guda biyar ya qaumi ya qaumi ya qauma ya qauma ya qaumiya sannan mudha wato munada in an yi kiran sa yana da hali guda biyar mun yi fada ko ya zamanto na kira ko ya zamanto ma'rifa ko ya zamanto alam ko ya zamanto na kira maksuda ko na kira gaira maksuda wannan duk bayani ya gabata a cikin tafsiri ba sai mun maimaita shi ba illa abinda zamu ce anan munada idan za a kira sunan Allah yana da waɗansu mukhassisat waɗanda suka bambanta ko a cikin yaren larabci na farko shine Allahu sunan Allah ya keɓanta da a ƙara mishi mimun a ce Allahumma. To Allahumma, Allahu sunan Allah ne, ko ba haka ba, ma, to ita ko wannan mimun sun ka ce badalin anil ya'il mahzufa, ya kamata a ce ya Allahu sai an ka ce Allahumma. Sannan abu na biyu suka ce duk cikin sunaye babu wanda ake iya kiran sunansa da ya'un kai tsaye in akwai alif wallam ba a sa ayyuha baban da Allah kaga ya ayyuhal ustazu amma baka cewa ya ayyuha Allah sai ka ce ya Allah kai tsaye abu na gaba cikin mukhassisat sunayen Allah ana iya cire musu alif wallam kuma a kira Allah ya Allah sai ka ce ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaimin to anan kai mai karatun larabci an ce maka suna in shina da alif wallam ma'arifa ne in bai da alif wallam aka ce mi na kira ne to suna Allah ko bai da alif wallam ba a ce ma Allah na kira wallahi Allah ba na kira bane dan haka ya kaumi ya kira su ya ku mutane na asalin shi ya kaumi akwai ya wanda aka shafe cewa ya ku mutane na kira kuma da mutum ya kira mutane mutanensa ya nuna cewa abinda zai gaya musu yana da muhimmanci kuma abinda zai gaya musu nasiha ce ta gaskiya dan a al'ada mutum ba zai zo ma mutanensa ba da abinda zai cutar da su ga al'ada galiban ma akwai wuya in ba yanzu da duniya ta rikice ba an karasa inda aka dosa qala yace ya qaumi ya ku mutane na an gane ko i'budullaha ku bauta ma Allah subhanahu ta'ala ma lakum min ilahin ghayru ba ku da abin bauta wanda yake ya cancanta abota masalan ba yana nufin ba su da alloli ba suna da alloli amma allolin nasu da suke bauta ma ba su cancanci abota musu ba ina fatan kun fahimta malakum min ilahin ghairu ko qira'ata al-imam al-kisa'i da imam abu ja'far sun karanta malakum min ilahin ghairi mun yi bayanin wannan a wajen i'rabi in an kalli asalin shi mubtada ne ana iya cewa ghairuhu domin tabi'un ne in kuma an kalli a'a yanzu shi mubtada an yi masa min ya koma majrur sai an ka kalli halin da yake a yanzu kenan ko ka kalli can asalin sa wato ilahun ghairuhu malakum ne amma sai aka ce malakum min ilahin sai min ta shiga kenan in ka zo wajen i'rabi dole sai ka mai da shi mubtada shi yasa ghairuhu kin da sai zama to a kuma ghairihi ne to babu matsala kuma ya zama to min ta shiga ilahin ya zama to majrur ghairihi kin sai yabbi shi kenan kana da dama guda biyu wallahu ta'ala a'lam sai annabi hud ya ce ma mutanen sa afala tattaqun shin ba za ku ji tsoro ba muka ce kullun in alhamza ta gabace fa'un da huruful asli akwai mazhaba guda biyu waɗansu suna ganin a'a afala tattaquna sai an kaddara wani abu gabanin alhamza akadzabtum fala tattaquna waɗansu kuma suka ce a'a asalin shi fa'un ita ce gaba kenan malakum min ilahin ghairu fa ala tattaqun amma kuma sai aka gabatar da mi alhamza saboda huruful istifham laha sadara dole ne harafi na tambaya shi ake gabatarwa afala tattaqun shin ba za ku ji tsoro ba asalin tattaquna tautaquna domin waqaya qiwi qayatan amma sai aka maida wawun ta'u kamar yadda anka ce illa an tattaqu minhum tuqa asalin shi wuqa wuqa domin waqaya qiwi qayatan ko kuma taqiyya asalin shi waqiyya ne domin asalin fi'ilin din wawun ne ya kamata ka san asalin wannan saboda in kalimar ta canza ka san ma'anarta me ake nufi da afala wato taqwa ta Allah subhanahu wataala malamai suka ce an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan ka sanya kariya tsakaninka da azaba Allah ya zaka yi ka sanya kariya bimtisalil awamir ka yi kokari ka aikata abinda Allah ya umurce ka washtinabin nawahi ka nisanci abinda Allah ya hane ka malamai suke cewa wahiyar kalimatun jami'atun li khairayi duniya wal akhirah kalima ta takawa in dai tsoron Allah ne duk alkhairin duniya da ake nema da alkhairi na lahira da ake nema yana cikin mi yana cikin takawa anan afala tattaqun sai ce ba kwa jin tsoro bai kawo mi ake jin tsoro ba shikenan kawai ya ce afala tattaquna a ka'ida ta malamai suka ce in an ka ce an shafe kalima to ɗaya daga cikin ma'anonin alhasfu a cikin yaren larabci shine al'umum ma'ana dukkan abin da ake jin tsoro muna iya kaddara shi anan kamar yadda ni muku bayani a ayoyin da suka gabata wali tattaku ba a kawo mi za a ji tsoronsa ba kenan anan duk abin da ya cancanta in duka za su shiga za a saka su idan kuma a'a akwai abin da bai dace ba to sai a kaddara abin da ya dace sauran kuma bai dace ba saboda waɗansu dalilai na shari'a da suka hada haka kenan nan kaga da maka kaddara afala tattaquna Allah shin ba za ku ji tsoron Allah ba domin haka ya faɗa a cikin wato abin nan cikin suratu shu'ara wato kadzabat adun lil mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ko ko in kaga dama ka kaddara azab afala tattaquna azab Allah ba za ku ji tsoron azab Allah ba to amma duk da yake nan azab Allah jin tsoron Allah jin tsoron Allah ya fi jin tsoron azabar Allah domin in ka kalli halittun Allah ka ga ikon Allah ka ji tsoron Allah ya fi ka ji tsoron ya fi ka ji tsoron azabar Allah duk da yake kuma ya halatta a kaddara shi ko kuma afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron azabar Allah a duniya ba ko kuma ba za ku ji tsoron azabar Allah a lahira ba domin nan duk ina iya tsoratar da su da azabar duniya da azabar lahira ko ka kaddara wuta wadda Allah ya tattale ina fatan an fahimce ni wattaqun naral lati uiddat lil kafirin ko ka kaddara yawm ranar da azaba za ta zo ko ranar da azaba za ta zo a duniya ko ranar da azaba za ta zo a lahira wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun duk abinda ka kaddara dai tunda an shafin kana iya kaddara shi amma da sharadi ya zamanto bai saba ma nasi ba bai saba ma shari'a ba afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ba to anan kafin mu tai aya ta gaba shine akwai al-mawdu al-qur'ani duk mawdu'in da za a hada a duniya a cikin tafsiri da ya gabata na cikin suratul an'am aya ta karshe nayi bayanin cewa akwai yadda ake hada mawdu'i ana buƙatar tambayoyi guda shidda na farko man wane ne na biyu ma sifofi na uku kai mata wani lokaci ne na hudu aina na biyar kaifa yaya na shidda limaza don mi duk matsalolin da ake azawa na ilimi duk ilimin da ka sani a duniya ko na addinin musulunci ko ba na addinin musulunci ba idan za a yi bincike waɗannan su ne umda su ne asalin abin da ke kawo maka ilimi idan ba ka yi haka ba binciken ka ne zama to bincike ne mai rauni ina fata an fahimce ni amma in ka gane su zaka fi amfani da su wani zai yi amfani da su amma bai sani ba na taɓa ba da wannan misali to anan bari mu ƙara ba da wani misali tunda an zo ta kawo mun ce kuma ita ce ta haɗa alkhairin duniya da lahira na farko sai mu yi tambaya man wane ne mai takawa ba mu bukatar suna in muka kawo suna ai za mu yi banda ko to sai mu ce sifofin su waɗanda Allah subhanahu wataala faɗa da su za mu gane su kenan mu bar batun wane ko wane amma sifofin mai takawa za su bayyana wane ne shi to ga sifofin su waɗanda Allah ya faɗa da kansa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaji muttaqin din nan to allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kaji masu yin tsoro Allah yu'minuna bil ghaibi kaji daga cikin sifofin su ma kenan sifofin su suna imani da gaibi da kaga mutum bai yarda da gaibi ba to bai da takawa yuqimuna as-salata in mutum na tsaye da sallah alamun shi na da takawa wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa da abin da muka ba su ko zakka ko wanda ba zakka ba da kaga mutum na daukar dukiyarsa yana taimakawa akwai alamun yana tsoron Allah wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika suna yin imani da abin da aka saukar maka da abin da kuma aka saukar gabaninka ma'ana da kaga mutum ya ce yayi imani da wasu littattafai bai yi imani da wasu littattafai na Allah ba bai da takawa kuma Allah subhanahu wataala sai ƙara ba da sifofinsu a cikin suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wal kitab wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كذا ما سنين tsoron Allah kaga wannan misali ne nake baka sai abu na biyu ya za a yi a gane su to ba za a ce ba mutum ya zo ya ce a'a wani shi yana tsoron Allah ba a cewa wani yana jin tsoron Allah sifofin ka kawai za a dauka shi yasa Allah ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kuma su masu jin tsoron Allah nan su ne suka fi kowa amma a wajen Allah ba wajen mutane ba inna akramakum indallahi atqakum to sai tambaya ta biyu mata bayan mun samu manda ba wani lokaci ne za a ji tsoron Allah wani lokaci ne ba za a ji tsoron Allah ba a'a za a ji tsoron Allah ne a cikin komai kuma a kowane lokaci ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna sun kasance kanu ya nuna can daga baya suna jin tsoron Allah yattaquna suna jin tsoron Allah fi'ili mudari yana nufin ko da yaushe suna tare da takawa ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan takawa din take ba su kariya domin takawa ta Allah ita ke baka kariya ga shedanin mu shedanin aljani innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun kuma ana jin tsoron Allah ne a duniya ba a lahira ba in dai sai a lahira zaka ji tsoron Allah to kariya kaka don a lahira ko kana wa Allah ko baka wa Allah sai ka ji tsoron Allah ina fata an fahimce ni kaifa yaya ne ake jin tsoron Allah mu dauki waɗannan kalmomi in kana son ka san yadda ake tsoron Allah bimtisalil awamir ka bi abin da Allah ya ce wa shi bin nawahi ka bar abin da Allah ya ce ka bari ko mutum kake son ya so ka sai ka so abin da ka bi abin da yake so ka bar abin da yake abin da baya kaura ko ba haka nan bane to dan haka in kai yi haka ka dibi umurnin da suka zo cikin alqur'ani da wanda suka zo cikin sunna ka bi su halin da ya zo cikin alqur'ani da wanda ya zo cikin sunna ka kauce shikenan ka zan mai takawa ina fata an fahimce ni duk abin da zai zo in ka kalli kishiyarsa in an ce Allah yana son abu kaza to ma'ana kishiyarsa Allah baya son sa daga nan ka samu maudu'i biyu in an ce Allah yana son a tsaye da sallah to Allah baya son a daina yin sallah kuma Allah baya son a rika yin sako sako da sallah kaga ka samu wani maudu'i ina fata an fahimce ni to taka wannan kuma haddinta yaya ne haddinta yake ma hadduha Allah ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ku ji tsoron Allah iya karshe yadda ake jin tsoron Allah to sai wadansu malamai suka ce aya ta zo a cikin suratu wato at-taghabun ta yi bayani ba ma shafewa ba domin cewa ta shafe ta akwai magana mai tsawo wanda aya cikin suratu ali imran take ali imran kuma madaniya ce ita ko fattaqullaha mastata'tum makkiya ce to sai mun samu dalilin da yasa muka ce waccan ta shafe waccan domin makkiya su suka fara sauka kafin madaniya kenan ko ya kamata a ce waccan ta fara sauka sannan wannan kenan sai mun bi wannan a tarihance shi yasa wadansu malamai suka ce a'a ba shafe tana ta yi ba bayanin ta ne ta yi ta nuna ga inda ta dosa waɗansu suka ce a'a da an ka ce wato ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iya gurgurda da ake ji tsoron Allah tana da alaka da tauhidi fattaqullaha mastata'tum tana da alaka da mi da ka'idodi da ayyuka da aka ce kai da sallah da waɗansu abubuwa shi tauhidi so aka ka tsaya tak inda aka umurce ka waɗansu malamai suka ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya gurin halin ku cikin komai Allah ba zai dora ma ba abinda ba za ka doka a cikin tauhidin ba ko ba a cikin tauhidin ba fattaqullaha mastata'tum ka ji tsoron Allah gurgurdan iyawa ina fatan an fahimci wannan sai tambaya ta gaba bayan wannan fa'idodin da mutum yake samu an gane ko dan mi mutun yake jin tsoron Allah ai yana son ya samu alkhairi na duniya yana son a samu alkhairi na lahira to bari mu fara wadansu misallai alkhairi na duniya daga ciki in kana tsoron Allah zaka samu kasancewa Allah tare da kai ya taimake ka Allah ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah shi tare da masu takawa nan ba ana nufin Allah baya tare da kowa ba na al-ma'iyya al-khassa ce akwai al-ma'iyya al-amma akwai al-ma'iyya al-khassa al-ma'iyya al-amma Allah yana tare da kowa ta hanyar ilimi da kudura da sanin abin da yake aikatawa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu to nan ma iya amma ce amma ba iya alkhassa shine Allah yana tare da kai ya taimake ka ya baka damar gabatar da ayyuka na alkhairi ya nuna maka gaskiya gaskiya ce ya baka ikon binta ya nuna maka ƙarya ƙarya ce ya baka ikon nisantar ta to wannan ita ce alma'iyya alkhassa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun daga ciki kuma Allah zai baka ilimi mai amfani wanda zaka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan furqanan malamai suka ce ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil sannan kuma aya a cikin suratul baqara wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullaha ku ji tsoron Allah to sai suka ce wa yu'allimukumullah Allah zai ba ku sani a'a nan jawabul amri mahzufun an shafe shi asalin shi ya kamata inda jawabul amri ne za a ce ittaqullaha yu'allimkumullah wannan shine al-sharqu wato al-amru wa jawabuhu a'a shi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan kenan ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yu'allimukumullah haka kamata ka kaddara shi ina fata an fahimce ni domin al-jawabu mahdhuf dan haka dai in kana tsoron Allah Allah zai baka ilimi ilimin da kuma Allah zai baka wanda zaka yi aiki da shi tufarriqu bainal haqqi wal batil kuma kai aiki waɗanda ba su jin tsoron Allah suna da karatu amma kuma karatun bai amfane su ba ga mutum yana da ilimi duk fannin da kake so amma kuma baya aiki da karatun ƙarshe sai ka iske jahili ma ya yi shi wani sai ka iske kawairi da ahallar ya karanta a ƙauyensu a shi zai karantar da mutane kuma Allah ya bashi babbar daraja a duniya domin ya yi jihadi gwargwadon abin da Allah ya bashi da yawa daga cikin manya-manyan malamai a da in ka duba za ka iske karatunsu bai wuce risala ba amma mi sun tsaya sun karantar da mutane addini kuma an yi addini ba tare da wata rigima ba da wani abu kuma an ci nasara amma yanzu mutum sai ya je ya karanto littattafan ya karanto ya je jami'o'in marmakon ya dawo ya karantar da al'umma sai shiga abun ga a buɗe ONG ba duk wanda ya buɗe ONG yana nufin ba gaskiya bane ba ina fata an fice ni a san yadda za a samu maciya inda za a buɗe wata jami'a a rinka samun kuɗaɗe a san yadda za a yi a kafa a samu wata kafa ta yada labarai ta yada wa'azinka a'a shi Allah ya san niyyarka albarka abin ake nufi waɗanda ba su yi aiki da ilimin su ba ga yahudawa nan masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara an kamantar da malami da jakki ko jaki an kamantar da malami da kare watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa fa mathaluhu ka mathalil kalb kamar kare ba sa aiki da karatun su wanda sun ka aikata shi yasa Allah ya hazzara mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun sannan kuma in kuna da takawa daga fa'idar da ake samu a duniya shine Allah subhanahu wataala zai ba ku jurewa da hakuri turawa da kafirai ba za su iya cutar da ku ba an gane ko in tasbiru wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit sannan in kun yi hakuri za ku ci nasara taimakon Allah zai zo bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum kai tsaye taimakon Allah zai zo amma as-sabr wa taqwa in ko babu takawa ba za a samu hankuri ba dan sai ka yarda da Allah zai baka sannan zaka tsaya ina fata an fahimce ni in kuma azaba Allah ta zo a nan duniya ba a tsira sai da imani sai da takawa wa an jaina alladhina amanu wa kanu yattaqun ina fata an fahimce ni wannan kuma ba am bane domin akwai hadisi na ummul mu'minina wato abin nan da ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a halakar da wani jaish wanda yake bi baida'a sai sun zo za a halakar da kowa da kowa suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya za a halakar da su wa fihi wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum ko ba haka ba sai ce za a kashe su sun mayu ba asuna ala niyyatihim kenan wannan ba an bane cewa wa an jailal ladina amanu wa kanu yattaqun duk in an kai azaba ta duk mutumin da ya mutu a girgizar kasa mutumin nan bai da imani ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni Allah ya gane da mu a ƙarshe kuma sai mu ta zuwa ga fa'idodinta a ranar tashin alƙiyama Allah ya faɗi wasu abubuwa amma a jumla ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun ko ciki suratul hijr da suratul zariyat su adda wa uyun sannan kuma innal muttaqina fi jannatin wa na'im a cikin suratul tur ya kai mai har da alqur'ani sannan innal muttaqina fi maqamin amin maqamin matsayi maqam yana iya ɗaukan matsayi wanda ake gani inda mutum zai zo ya yi tsaye ko maƙam na daraja da kima a ido in ka ce wani yana da matsayi a wajena wa amma man khafa maqama rabbih kaga maqama rabbih yana iya dauka ya ji tsoron tsayuwarsa gaban Allah ko ko ya ji tsoron girman Allah domin ba za ka sifanta Allah subhanahu wataala da cewa ya zo ya yi tsaye gaban mutum dan haka kuma za a kai su cikin aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar a cikin suratul qamar sannan kuma tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya dan haka dai wannan bayani ne kan taqwa wanda yake na baka maudu'i da as'ila yadda ake ara su da waɗanda za a ƙara in za ka yi bahasi a jami'a in za ka yi khutba in za ka yi bincike ko ma a ilmin mukka na duniya haka ne ake azawa dan a gane yadda matsala take a gano yadda za a warware ta wannan kuma ya danganta da yarda da Allah ya yi da kai shi yasa wani ke fin wani a kowane ilimi ko a duk ilimin da zaka aza wani fahimta shi akan waɗannan abubuwan guda shida ba za ta kai irin ta wani ba domin Allah ne yake budewa sai ka roki Allah subhanahu wataala ya bude maka afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba wace amsa suka bashi
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه ودندن كافرت الملأ الأشراف waɗanda suke masu daraja da ƙima waɗanda suna da matsayi masu faɗa aji a cikin abin nan allazi na kafaru min qaumihi waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa mun kawo mun ce asalin wannan kalima almala'u daga mala'a ne yamla'u fa'ala yaf'alu domin mi domin yamla'una al'amakin in an zo a cikin wuri suke cika wuri ba muna nufin sun cika wurin gaba ɗaya ba su ne aka yi gani ko kuma yamla'una al'ayun suna cika ido domin ko da yaushe musamman a zamanin kyamara da intanet su ake kallo ko kuma a zamanin mu yamla'una suhuf wa wasa'il al'ilam suke cika kafafen yada labarai maganganun su kawai ake ji to shi yasa ake kira al-mala'u ashraful qaum kama abin da su malamai suka tafi akan shi qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ashraf wannan ya nuna cewa kenan ba dukkan masu fada ajiba a cikin al'umma sa suka kafirce masa sabanin annabi nuhu tan yace qala al-mala'u min qaumihi sai wadansu malamai suka ce a'a shi annabi nuhu babu wani daga cikin magabata wanda ya bi shi shi yasa an kace qala al-mala'u min qaumihi amma shi hudu waɗansu sun bi shi waɗansu ba su bi shi ba to sai waɗansu malamai suka ce a wannan fasara ba mai da ita ba domin mi domin a cikin suratu hudu an ce kissa annabi nuhu wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا واتو فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا كان أنت ملأ الذين كفروا من قومه كوكو كنت نن dan saboda waɗansu ba su imani shi ba sai suka ce a'a nan da anka ce qala al mala'u min qaumihi ba a samu ko mutum ɗaya ba can kuma qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi an samu ko da mutum guda ne ka san malami wayo gare shi akwai wani babban malami a nan Nijar ana kiransa shugaban association islamic wancan na farko ku tuna mini eh shugaban asusun islamic na farko umar isma'il malam umar isma'il to shine aka zo da wata matsala za a tattauna yace to kai hattara da malamai yace kun san malamai kamar birarra suke kun san birarra kowa in an ka kurma tsoshi akwai yadda zai kama wa shi laɓe kun san biri da an kawo an taɓo kowa gudu zai iya kama wani wuri to ma haka malamai suke ya san ɗabi'an malamai to dan haka dai kaga waɗancan sun kama wancan kote waɗancan sun kama wancan kote qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa an gane ko an kawo alladhina kafaru min qaumihi nan lil umum saboda ismul mawsul malamai sun yi akwai wani ɗaya daga cikin zakatira ya rubuta bahati a majalla ta kulliyatu da'wal islamiyya shine hikmatu istikhdam al-asma al-mawsula hikima da take sa ake amfani da ismul mawsula allazi da allati da allahi akwai bayani mai yawa amma daga ciki akwai al-ijaz shine takaitawa mutanen da sun ka kafirta in an ce a zano su sunayen su suna da yawa ko to amma an ce allazina kafaru min qaumi duk sun shiga cikin an huta kenan daga cikin hikima ta istikhdam ismul mawsul yace shine akwai al-ijaz takaitawa domin za ta baka dubban sunaye karkashin wannan kalma din wani lokaci kuma tana zakuwa wato dan saboda suturta wanda ya aikata wani abu Allah ce wa ala salasati alladhina khulifu kaga sun yi laifi ba a ce da wane da wane ba dan ko da an kabi tuban su in sunan su ya zo kaga akwai matsala sai an kace a'a wa ala salafati alladhina khulifu sai ka koma cikin littafin abin nan tafsiri da hadisi zaka gane da wane da wane da wane da amma qur'ani shi da ake karantawa yau da gobe kai tsaye ba a kawo sunayen su ba ina fatan an fahimce ni kuma wani kai ce a to kaji wai an ce qur'ani bai kawo cikin hadisi an tona musu asiri a su hadisan ba tona musu asiri akai ba su sahabban sun san su ko su wane ka san dan qur'ani yuna dubara gare sai ka ce to ya ce qur'ani ya ruha musu asiri hadisi ya tura musu asiri a saboda su je yakin ba an san su an rayu tare da su shi yasa aka san su qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi mutanen da suka kafirta daga cikin mutanensa sun ce da shi ka gane ko wato an gane inna lanaraka fi safahatin lalle mu muna ganin ka fi safaha a cikin wato wauta abinda ake yi da safaha khiffatul aqli wat taysh shine hankalin mutum ya zama to yana yawan rawa shine ake cewa wawa wanda bai san inda ake aza abinda ya dace ba dan a amfana da shi ina fata an fahimce ni fi'ili ne wanda yake yana da waznu guda biyu suka ce min babi ta'iba wa min babi dharufa in an ce ta'iba fa'ila ta'iba yat'abu kenan safiha yasfahu sannan dharufa an gane ko shi ko fa'ula yaf'ulu kenan safuha yasfuhu sai zaman to safi to ya an ce safaha ya wawaita suwa in an ce safuha ya zan wawa na fata kufinci ne safaha ya yi aikin bauta safuha ya zan wawa domin shi fa'ula yana nufin mutum ya koma ita ce ɗabi'a shi na fatan kuna fahimta ta shi yasa wani lokacin malamai suka ce a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa mi illa man safiha nafsahu sai suka ce to anan maf'ulun bihi na ko maf'ulun mutlaq wasu kace mu dauke shi maf'ulun mutlaq wasu kace aka maf'ulun bihi to an ce safiha ya wawaitar da nafsahu kansa kenan ya zama to shine fa'ili kuma shine maf'ulun bihi kamar yadda aka ce faqtulu anfusakum ko kashe kawunan ko da su wanda suka ce ah to yana ai kai ka zaman to fa'ili ko kai ka zaman to maf'ulun bihi a ta hanyar jikinka lokacin da zaka soka ma kanka yuka ka zan fa'ili ta hanyar lokacin da ranka zai fita ka zan maf'ulun bihi magana ta kare dan haka dai as-safaha tana nufin wauta ita ko wautan nan wato tana da alaka da duk abin da aka shiga ciki inda mutum yayi wauta akwai wauta zaka iske wani mutum wawa ne a wani wuri a wani wuri ba wawa bane ko ba haka ba da yawan mutane zaka ga wawaye na amma an zo harka kuɗi zaka gane wallahi ba wawaye bane billahi lazi kai da kanka ka sani kana ganin mutum kamar bai san komai ba amma da an zo wajen kuɗi subhanallahi zaka gane ashe ba wawa bane dan haka dai wauta kuma tana da alaka wani lokaci daga inda mutum yake kallo shi yasa ake kiran safi yaro wanda bai iya mallaka kuɗi ba an Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman domin zai je ya tozartar da dukiya abinda ake saya da arha ya saye shi da tsada inda ma bai dace ya je ya saka dukiyar ba zai iya saka ta sannan as-safi qadiyya ce nisbiyya kun san malaman falsafa an gane ko da malaman siyasa na duniya suna kawo wani abu suna kokarin yaudaran mutane kamar mutane ba su san da wannan ba shine qadiyatun nisbiya relativity relativity shine kamar kowa akwai ta mahangar da yake kallon abu to yanzu aka ce wawa ni yanzu a wajen wani wawa nake amma a waje na shi kuma wawa ne kuma a wajen wani ni wawa ne misali a wajen wani kuma ni ba wawa bane to shi yasa ake kiran qadiyya nisbiyya shi yasa qadiyya ta aqida wani yana ganin Allah ɗaya ne wani yana ganin Allah uku ne wani yana ganin ma babu Allah kaga nan an yi sabani to amma qur'ani su ɗan falsafa suna nuhin relativity kin nan shine to a'a kowa a bar shi da abin da ya tafi akan shi gaskiya ne da wanda yace Allah ɗaya ne da wanda yace Allah uku ne ai duk Allah ne suke bauta ma aljanna su shiga Allah bai yarda da wannan ba amma kuma za a auna a dibi dalilai waɗanda suka tabbata al'adilla as-sahiha ingantattu al-sariha waɗanda sun fito fili al-sabita tabbatattu al-qati'a da su ne ake gane wane ne wawa ba wani ne ba wawa ba amma bari mu bada misali dan kun san dole wani lokaci mu bada misali da aya ta al-qur'ani dan saboda hankalin musulmi ya waye matafiyar al-qur'ani ina fata an fahimce ni kuma in akwai wanda babu yarda da hadisi ba kaga ba sai mun sha wahala ba mun dai kawo ayi alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul baqara wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun kaga idan aka ce da su ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani a wancan lokacin a nufin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu za su ce anu'minu za mu yi imani kama amana sufaha kamar yadda wawaye suka yi imani ashe su a wajen su shiga musulunci an gane ko bin abin da Allah ya ce barin abin da Allah ya ce a bari tsai da gemu tafiya wajen wa'azi kokarin lazimta biyayya ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce musu biyayya su sun tsoke shi mi sun ɗauke shi ƙauyanci ta lati a ala innahum humus sufaha su ne wawaye shi yasa ko a ma'aikatun mu tafi wanda yake rike da addini wani su sai su gan shi wawa ne a makarantun mu na boko haka ne in dai an ga kana rinzo addini sai a ce wannan wawa ne in kana son a faɗi gaskiya sai a ce kai wawa ne a ba son shi kai aiki da gaskiya bai da hankali wa ga aiki da gaskiya sai nasarar wanga zamani duk in kana son aiki da gaskiya kai wawa ne duk wanda ka saba mishi in ba ai anniya ba in bai dawo shari'a ba sai ga kamar kai wawa ne ba wauta bace wallahi mutun yayi haƙuri kada ya saba ma Allah dan kai ya shiga wuta shine wayewa amma dan ka je kai abin da kaga dama karshe kai kaskantar rayuwa tun da nan duniya Allah subhanahu wataala ya kama ka ka kaskanta ka ce kai zina ka kamu da cututtukan da ba su da magani wannan wayewa ce namiji ya armi namiji wannan wayewa ne mace ta aure mace wannan wayewa ne idza kana nabdhu ad-din ya'ni taqadduman fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami sha'ir yace idza kana nabdhu ad-din ya'ni taqadduman indai a watsar da addini shine ci gaba to fa ya nafsu ya ke rayuwata muti ki mutu yanzu yanzu qabla an ta taqaddami kafin ba ki ci gaba don wannan ci gaba bai da wani amfani Allah ya muna mai kyau قال الملأ الذين كفروا من قومه ودن كافرت daga cikin mutane suka ce inna lanaraka fi safaha lalle mu muna ganin ka a cikin safaha ita ce wauta wa inna lanadhunnuka minal kadhibin sannan kuma mu muna ga ganinka kai kana daga cikin makaryata kaji an danganta annabin Allah zuwa ga wauta kuma an danganta annabin Allah zuwa ga ƙarya to kai ko mai wa'azi ustazu ko malam dan an ce ma wawa ko an ce ma makaryaci ai ba abin mamaki bane ina fata ofinci mu karanta aya ta karshe qala ya qaumi قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يتي يا قوم يا كو متانينا ليس بي سفاهة بانا تاري da wauta ko guda an gane ko wannan yana nuna cewa idan aka tuhume ka da wani abu bai tabbata a gaba za ka kore kanka ba a yau bane ba malaman kotu bane suka saba cewa in aka tuhumce ka da wani abu ka ce ba kai ba laisa bi safahatun babu wauta tare da ni idan mutum ya ce maka kai wawa ne suka ce a ali ba wawa bane ina bin umurnin Allah ne Allah ne yake tsoro abinda kai kake ganin wayewa ne inda zan yi da zallama wanda zan yi yafi naka amma tsoron Allah ne yasa ni ce ba na yi laisa bi safahatun babu wata wauta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ku sani cewa ni rasulun manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni wato manzo ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala mu karanta aya ta gaba tun da an ce akwai dan sauran lokaci
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين uballighukum ko ublighukum qira'a ne guda biyu qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala ya karanta ublighukum ina isar muku da fi'ili mudari'i wanda yake nuna at-tajaddud wa takrar zan ci gaba da yi uballighukum ina isar muku risalati rabbi sakon ubangiji na mun ce dan risalati rabbi ko akalli cewa shi yanzu annabi hudu annabi wato nuhu yana gabansa annabi adam yana gabansa to da shi ma mun ce zance mafi inganci manzo ne kina an samu sakokukka gabanin shi sai ya zamanto da wancan da wancan da wancan sun kumshi tauhidi tauhidi shi yasa ce risalati rabbi ko kuma mu tafi cewa a'a risalat saboda sakon Allah yana zuwa lokaci daban-daban an kalli ta'addudun nuzul ko kuma an kalli da waɗanda suka gabace shi da waɗanda kuma za su zo bayan shi dukkan su dai aqida guda ce ita ce tauhidi bi itibari kuma ba wanda ya isa ya hana Allah ya turo waɗancan manzanni ana iya jam'in ta a ce uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na Allah subhanahu wata'ala wa ana ni lakum danku nasiha da nake yi nasihun ina mai nasiha nan sai kawo mi sai kawo ismul fa'il alladhi yadullu ala thubut shi ta annabi nuhu bai kawo ismul fa'il ba wa ansahu lakum kaga ansahu yana nufin mi yana nufin ina muku nasiha yau da gobe shi ko sai annabi hud ya ce wa ana lakum ni dan ku nake nasiha nasihun mai nasiha ne tabbatacce aiki na ne amin kuma ni amintaccen Allah ne Allah bai taba turo wani annabi ba mai yaudari fi'ilin amin daga aman amina ya amanu wato fa'ila ya fa'alu mislu ta'iba ya abu aminun amintacce ne amintacce ne kuma wanda duk Allah ya amince ma shi ne amintacce amma wanda mutane suka amince ma yana yiwa ya zama to amintacce yana yiwa ya zama to ba amintacce ba sun san mayaudari na saboda abin duniya su ce amintacce na ko ba haka ba ko kuma a zahiri suna gani yana da ɗabi'o'i na gari sai su ce amintacce na amma ba su sani ba ko ba haka ba amma kuma shi Allah in yace ya amin wane amini na sai magana ta kari domin shi Allahul ghuyub ne Allah subhanahu wataala ya san abin da ya koyu wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sannan Allah alima ma kana ya san abin da ya gabata wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zai zo gaba wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da can ba ai ba amma da ya kasance Allah ya san yadda zai kasancewa domin mutanen da su yi yakin tabuka ba a yan riga an wuce ko Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala kaga bai yiwa su tafi tunda har an riga yanzu sun mutu ko amma Allah ya faɗi labarin sannan wa alima ma sayakunu wala yakunu law kana kaifa yakunu wa alima ma la yakunu Allah ya san abin da har abada ba zai taba yiwa ba amma da zai kasance Allah ya san yadda zai kasancewa ‘yan wuta Allah ya san in sun shiga ba za su fita ba, ko ba haka ba, amma Allah ya san inda sun fito kuma da ba za su yi aiki na gai ba. Dalilinmu kuma ayata Al'ur'ani, walau tara, iz wuqifu ala nari, faƙalu ya laitana, nuraddu, wala nukazziba bi ayati rabbina, wa nakuna min almu'minin, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wataala ya samu da cikin masu rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh